سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحكيم حقا والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وكتاب العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم
يجوب عن الجهل رفع اليدين من الشروط المهمة وغيرها على الأصيل أو لسبيل الأجل قائما فيه أو لأرض واردة ثم لنفسه وما برؤك هذه إلى أرض وجيه وفي ركوع وسجود أوبي وفي السجود فله جل طلبي طول قراءة بسفه الزهري وقصرها بمغرب وعصر وركعة ثانية كذا القيام في ربه جلوسه لا ذو السلام في الأهذ في ركن خلا قيامه من الجلوس أولا وقول مقتد وفضل ربنا ولك عارفا على لك السنة تقنط تامين إلا من يؤم تامن مسلم بكم وزار الانصراف والإيمان يسلم الدم والإيمان سائر تكبير وتسميع ندب إعلانه لغيره السر استهب وفي السجود حذر أذنيه يرى يديه مستقبلة وإن ركع بركبتيه والبنان بددا وفيه زيه جالسا ممددا إرهام يمناه وتلوها اللذات تشهد لتلوها مردا بيمنة ويسرة مزبة وجائلا إلى السماء جنبه والمرء بطنه عن القتيل ومتقا عن ركبة مدنها أما النساء فتنزوي في أمرها جميعها زيادة في سترها ذات شوان دب القبر
ووضوء abin da ake so a sallah manduban sallah suna da yawa
الرداء na farko dai an so rukon mayafi don sallah musamman a haƙƙin liman
ورفع يديه an so ya ɗaga hannayensa yayin kabbara harama
غريبا yayin da ya haɗu yana mai kabbara harama har zuwa kafaɗinsa
على العسل bisa zancen da ya fi inganci أو السبيل wasu suka ce a'a yana ɗagawa ne zuwa ƙirji kawai ba sai ya ɗaga sun kai ga kafaɗa ba
أو أذن wani ƙaunin kuma aka ce yana ɗaga hannayen har zuwa kunne
قائمة suna abin daidaitawa أو لآلب wato ya- yana mai tsaye da su haka aulilari ma baɗan koko cikin su yana kallon ƙasa haka wato ko dai ya haka ko ya haka
ثم يسيرهما sannan kuma ya sako hannayen nasa da tausasawa
هذه wannan izuwa ɓangaren ta wannan kuma ga nata ɓangaren wannan ga dama wannan ga hagu
تدير كل وسجود أو Ah, wato wato kai tasbihi a halin ruku'u da halin sujjada
وفي السجود قوله جل
ka nemi bawar Ubangiji mai girma a halin sujada. Yana daga mustahaban sallah yin addu'a a sujada.
طول قراءته Haka nan an so tsawaita karatu a sallah asuba الزهري ko a sallah azahar.
وقصرها An so takaita karatu a sallar magarba الأسري ko la'asar.
وركعة ثانية Haka nan an so sura da za a karanta a raka'a ta biyu. Ya zamo bata ƙarasa tsawon surar da aka karanta a raka'a ta farko ba.
كالقيام Haka nan miƙewa في ركعه a halin ɗa- ɗagawarsa جلوس Hakanan zama
لا السلام a banda zaman da za a yi sallama, banda zaman da za a yi sallama,
تكبيره في الأرض a wato an so ya taƙaita tsayuwa a raka'a ta biyu. Hakanan in ya ɗaga daga ruku'u to kai ya daɗe kai ya daɗe har yadda za a ɗauka cewa ko wani karatun yake hakanan a zama na farko ya taƙaita shi amma ba zaman da zai sallaba ba wannan an so ya tsawaita shi hakanan an so ya kabarbari ya zo da kabara hina shuru'i yayin da zai haɗo ko fil'azi ne fil'azi inda ya haɗa a cikin rukuni ya ringa yin kabbara ya fara kabbara sanda ya zai haɗa a cikin rukuni yanda zai zamo yana gamawa daga rukunin yana gamawa daga kabbara in zai ta ruku Allahu akbar yanda yana faɗar akbar yana ɗora hannu akan gwiwa sai ya fatsaye miƙewa tsaye daga zama na farko na farko to wannan yanda malikawa suka fi so cewa sai ya gama miƙewa tsaye sannan ya kabbara ko da yake akwai hadisai tabbatattu da suka zo da cewa manzo Allah nan ma dai yana miƙewa ne da kabbara haka nan faɗin mai koyi a in ya je limamin sai ya ce sami Allahu liman hamidahu ko mai sallah shi kadai in ya ce sami Allahu liman hamidahu ya ce rabbana lakal hamdu yana mai adabta wannan akan lakas sana'u wato yana adabtawa akan ah, rabbana wa lakal hamdu ba bayan ya ce sami Allahu liman hamidahu ya ce rabbana wa lakal hamdu Hakanan yana daga mustahaban sallah yin alƙanutu a sallar asuba. Hakanan kuma wato a yin alƙanutu mustahabi ne, wanda su malikawa a nan suka ce shi alƙanutu yana da mustahabbai har hudu. Ta yi zama an zo da duka, ta yi zama an zo da uku, ta yi zama an zo da biyu, ta yi zama an zo da ɗaya. Mustahabi na farko shine a yi alƙanutu. in alƙanutin nan mustahabi ne shi yasa da zai alƙanutu da sigar Allahumma hadini fi man hadaita ko Allahumma hadina fi man hadaita kuma yayi a bayyane kuma yayi bayan ruku'u sai a ce ya zo da mustahabi ɗaya amma ya bi mustahabbai uku a fahimtar malikawa amma da zai alƙanutun da siga Allahumma inna nasta'inuka kuma yayi kafin ruku'u kuma ya ɓoye ya yi a ɓoye to wannan za a ce ya zo da mustahabi hudu saboda zuwa da alƙanotin kansa mustahabi ne a zo kuma da wannan sigar allama ina nasta'inuka mustahabi ne a yi a ɓoye mustahabi ne a yi kafin ruku'u mustahabi ne ya zo da mustahabai hudu kenan a sannan to haka kuma faɗin amin sai fa wanda yake liman shi ba a bukatar ya ce amin a inda yake ya bayyana da karatu hakanan an so damaitawar mai sallama da fuskarsa wato bayyana ya damaita da iyaka kum assalamu alaikum iyaka kuma ɗin aka so ya bayyana ya damaita da shi wa jaharulin sirafi aka nan bayyanawa da sallamar fita daga sallah ko kabbara harama amma akwai ƙaure da cewa an sunanta wanda cewa an sunanta shi ya fi ƙarfi a sallamar fita daga sallah yundabu akwai ƙauli da cewa duk bai mandubai ne cewa manduban shi ya fi ƙarfi a kabbara harama bayyanawa da kabbara harama mustahabi ne wanda yake liman kuwa dukkan kabarbari ma an so ya bayyana don da haka ne mamumansa za su ji shi su tabbatar ya tafi ga wannan rukuni wata su da faɗin sami Allahu liman hamidau duk wannan an so a bayyana ligairihi wanda yake ko ba liman ba a sirrus to him an fi so ya a boye mutum yana sallah da Allahu akbar Allahu akbar yana daga murya kuskure ne yana sallah shi kadai abin da yafi ya boye in ya boye ya ƙara wa kansa lada dan ya bayyana ba a ce yayi zunubi ba amma dai ya rage wa kansa lada
وفي السجود a halin sujada ya ajiye hannayensa daura da kunnuwansa مستقبلة tana mai fuskantar alƙibla
وإن ركع hakanan an so idan zai ruku'u بركبتيه ya ɗora hannayensa akan gwiwoyinsa
wani bana baddada amma a halin ruku'u an so ya buɗe yatsunsa in ya ɗora akan gwiwa ya buɗe su ba ya haɗe su haka ba in ya kaɗe ya haɗe su ya bar mustahabi amma a sujada fa abinda ake so ya haɗe yatsun nasa ba ya buɗe su ba in ya buɗe su ya bar mustahabi haka aka so ya ajiye
wakati zai darisan muwajjila haka nan kuma ya buɗe tsakanin cinyoyinsa a halin zama yana mai miƙewa yana mai miƙa ibhama yumnahu babban yatsa na hannunsa na dama wa tilwa da mai banta shine sababa da datashin yayin karanta tahiya tilwiha Murad. yana mai maimaitawa da karanta ta a yayin da yake karantawa wato yana mai jujjuya yatsan da ke bin babban yatsa shine a wato a sababa biyan ya dama waya sinai ya hagun mazabba uhum, mazabba ma'anar yin wannan kamar kora ne ga shaidan shi shaidan musamman yadda masana Allah suke faɗa ba san da ya fi ƙoƙarin ya ga ya ɓata sallar mai sallah irin in an zo ta hiya zuwa wakacin da za a yi sallama shi yasa wani malami masanin Allah ya ce harratu salam harratun a gafala hal gafilun harar assalamu alaikum wa rahmatullah wata halara ce muhimmiya wadda da yawa rafkanannu ba kula suke da ita ba shi yasa sai su yi sallaman ma to abin da yake tunaninsu ai sun gama sallah ai sun gama sallah kai da kaje babbar fada ai da me ka fito da me ka fito shine babban magana
wajajilan ila sama'i jamba ya sanya gefen wannan yatsan zuwa sama
walwar uba ina namiji faki sina ya nisanta cikinsa daga cinyarsa kowar fikan aruku ya j- eh, an rukubatin ya nisanta gwiwar hannu daga gwiwar ƙafa wajen ne yana mai buɗewa kada a wajen sujada ya sake nan gwiwar hannunsa tana dab da ta taɓa gwiwar ƙafa a'a ya ɗaga ya buɗa haka tujannihu bihuma tajnihan wasaɗan yadda mai askari ya faɗa
wannan nisa amma mace ita a sallah fatan zawi to abin da ake so ta haɗa jikinta waje ɗaya a lamarinta gaba ɗaya
ziyaratan wanda wannan ƙari ne a cikin sutura gare ta ƙari ne a sutura gare ta to alhamda sai mu tashi wani ribal kamru ladas salasati Alhamdulillah.
wani ke tambaya cewa wani sa imamu kan a ruwayen sai ke cewa za a ce su gari ba za na alƙawarin hazari wai kamar aiko warwara yake yi warwaya da yanayi
ai abin da yasa yake haka ba shi kaɗai ba Na.
shi dai ya fi a cikin masu littattafan nan shida Na.
amma ai abin da yasa yake yin haka amana ce ta ilimi Mm.
Ya- dole ya faɗi matsayin hadisi Na.
yawwa ga irin yadda shi ya sani tayu wani ya zamo ya san shi ta wata hanya yawwa kaga kenan in wani ya san shi ta wata fuska a hanya kenan abin ya ƙara fitowa Ahem, ba a ce dan hadisi ya zo garibi ko ya zo da ifi ka a ruwaito shi ba eh kuskure ne ah, da aka fara musamman a wannan zamani a ce duk wani hadisi ra'ifi ma abin a jefar ne ba haka lamarin yake ba yawwa a ra'ifi ta yi a ta wani dalili ya kai matsayin a ce hasanun ne ko abin da ya kama da haka to an ce duk gaba ɗaya za a zub da shi ai sai ya zamo an yi ɓanna yawwa ba koyaushe ba ne masalan nan tayar mutum ta ɗan fara ci zai ɗauka ya jefar bai san wanda zai sa ba irin cin da za ta yi kaga ta yi ya bukaci ta baya ma ya amfani da ita ko yanda imam ahmad ibn hanbali yake faɗa hadisi rarrauna ma ai ya fi daga fahimtar mazaje a koma ga hadisi magana matukar an dangana ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi abu magana da ba a dangana ta ga manzon Allah ba shi yasa cewa kawai a hadisi ba an faɗi manzon Allah ai wata ɗaukaka ce ga hadisin ko to shine ma'ana na'am tubaye tubaye har ma daga baya yake yaban ita Aisha akwai makasida da wadda a ciki yake cewa hasanun razanun ma tuzannu bi ribatin wa tusbihu garsamin luhumil gawafili da ya faɗa a gaban ta cewa anta kaifa ka ce ni ba ruwana ba a jin na taɓa wani to kai fa ai kai ka taɓa ni ko Ahan, kai ka taɓa ni ya tuba tubansa ya kyautata haka ma duk sauran in ban da shi abdullahi ne ubay ibn salul yawa in ban da shi wanda yake shi ne kan gaba to shi da man bai tuba ba bai tuba ba amma su sauran su hamnatu simis dahu duk sun tuba Mm. to alhamdulillah makaranta fatiha ɗaya salatul